نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكوي قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo ashirin da biyu ga watan shida dubu biyu da sha shida muna na cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta goma sha hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi ya ci gaba da bayyana mana siffofi da halaye da ɗabi'u irin na munafukai. Allah ta'ala ya ce, Wa iza laƙullazina amanu, idan sun gamu da waɗanda suka yi imani, ƙalu sai su ce, Amanna, mu ma dai mun yi imanin nan, amma da fatar baki. bai kai zuciya ba shi kuma imani shay'un ne istaqarra fil qalb wa saddaqahu al amal imani qawlun bil lisani amalun bil arkani i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani wal imanu yazidu wa yanqusu daka imani aikin zuciya ne sai zuciya ta tabbatar ta yadda ta gamsu sannan ake kiran mutum ya samu tushen imani al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi imani yana da tushe guda shida yarda da Allah shi ya yi halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta shi kaɗai cancanci bauta sannan shi ne abin kaɗaitawa a cikin sunayensa da siffofinsa da suka dace da shi imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah wanda ya saukar imani da ranar lahira imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi to su ba su yadda da waɗannan abubuwan ba shi yasa da suka faɗa da fatar baki idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna idan sun zo wajenka ya rasulullah sai su ce mun shaida kai manzan Allah ne Allah ya ce Allah ya san kai manzansa ne amma Allah ya tabbatar munafikai ƙarya suke yi ba su yadda da kai ba shine anan Allah ce idza laqul lazina amanu idan suka haɗu wata majalisa ta tattaunawa ko ta karatu ko ta ilimi ta haɗa su da muminai kun ga nan Allah ya tabbatar da imanin sahabbai yace idza laqul lazina amanu idan suka haɗu da waɗanda dama can sun riga sun yi imani wannan shaida ce daga Allah cewa sahabban annabi nagartattu ne fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah ce idan suka yarda suka amince suka gamsu da irin abin da kuka yarda kuka gamsu da shi to shine suka shiryu da haka Allah ya tabbatar da imani ba zai zama karɓaɓɓe ba sai ya cika waɗannan sharuɗa na irin yadda sahabbai suka yi imani da haka malamai suka ce akwai masail guda hudu ƙarƙashin imani matsala ta farko fahimtar ma'anar imani a tsagoran harshen larabci wanda take ɗaukan ma'ana uku ma'ana ta farko gasgatawa ma'ana ta biyu tabbatarwa ma'ana ta uku amincewa shine at-tasdiqu wal iqraru wal i'tirafu shine ma'anansa a lugha ma'anansa a fassarar malamai gasgata dukkan labaran da Allah ya bayar a matsayin gaskiya da kuma ɗaukan dukkan hukuncin da Allah ya ko manzansa a matsayin kagamsu kuma adalci ne to sannan imani yana da tushe guda shida su ne muka yi bayani imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzaninsa da ranar lahira da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi sannan kuma imani yana da rassa guda saba'in da ‘yan kai ko sittin da ‘yan kai afdaluha qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imatatul aza'an tariq wal haya'u shu'batun min al iman wannan imanin ne su munafikai ba su irin sa ba sannan imani ba faɗar baki ne kawai ba imani ba ƙudirewar zuci ne kawai ba imani ba aikin gabbai ne kawai ba sai ya haɗa ukun nan gaba ɗaya sai ya zama ka ƙudire wanda ake ƙudirewa a zuci ka aikata wanda ake aikatawa da gabbai ka kuma furta wanda ake furtawa da baki to idan waɗannan abubuwan guda uku suka haɗu to an samu imani sannan imani yana ƙarewa kwata-kwata ta hanyar ridda ko fita daga musulunci Allah ya tsare mu sannan imani yana burin ƙasa ya faɗi ya yawa ya cika hatta kai Allah yana cewa ula'ika humul mu'minuna haƙƙa waɗannan su ne muminai ɗari bisa ɗari sannan imani yakan tauye imani yakan salance imani yakan zagwanye imani yakan zama ɗan ƙanƙani hatta kai ba a ganinsa to Allah ta'ala ce wa iza khalau ila shayatinihim iza khalau idan suka keɓanta ma'a shayatinihim ai a ila shayatinihim bi ma'ana ma'a shayatinihim idan suka koma gefe su da shaidaninsu ku duba wata kalma da Allah ya amfani in suka keɓance da su da shaidaninsu kalman shaidaninsu ya nuna kenan mutum ma ana iya kiransa shaidan kamar da Allah ta'ala ya faɗa shayatinal insu wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qawli gurura don kalmar shaitan tana nufin ba'uda abin da ya nisa abin da aka kore shi shine ma'anan shaitan ana fassara shi da ba'uda abin da ya nisa kamar wato a cikin fassarorin da aka ba shaitana ai ba'uda anil khairi idan abu yayi nisa daga alheri sai a kira shi shaitan kenan duk wanda ya bar alheri wanda ya bar aqida ingantacciya wanda ya bar tauhidi ya koma shirka wanda ya bar sunna ya koma bid'a wanda ya bar adalci ya koma zalunci wanda ya bar shari'a ya koma bata wanda ya bar gaskiya ya koma ƙarya sai a ce masa shedani kamar yadda wannan ma'anar ta ɗauka fala haza to sannan tana ɗauka da ma'anar shaɗa ya shiɗu idan izalta haba wah taraka ƙonannen abu shi ma ana kiransa shaitan saboda haka shayatinihim yana nufin shugabanninsu a cikin kafirci ko kuma ‘yan uwansu a cikin laifuffuka ko kuma bokayensu da suke ba su sa'a idan sun koma gefe su da su waɗannan su ne fassarori da magabata suka yi wa shayatinihim guda uku fassara ta farko annahum ru'usuhum fil kufri shugabanninsu ko ru'asa'uhum fil kufri in ji malam ɗan abdullahi ɗan mas'ud da abdullahi ɗan abbas da hassanul basari da malam sadi waɗannan duka sun rawaito ko sun fassara shayatinihim da cewa ma'anarsa shine wato shugabanninsu a cikin kafirci sannan malam abul aliya da mujahid sun fassara shayatinihim cewa ‘yan uwansu a cikin laifi sannan malam dahak da malam kalbi ya fassara kahanatuhum wato yana nufin bokayensu da kuma waɗanda suke tare da su a cikin mugayen laifuffuka inna ma'akum sai su ce ai muna tare da ku ma'ana muna tare da ku a cikin laifuffukan da kuke yi ƙalu inna ma'akum su ce ai muna tare da ku me ma'anan suna tare da su wato a cikin laifuffukan da suke yi da taɓargazar da suke yi da saɓawa Allah sun yadda cewa suna tare da su ƙalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una sai su ce lalle muna tare da ku kuma mu a matsayin masu izgili ne da ba'a abinda ke kai mu wajen muminai kawai izgili ne da yi musu ba'a da kuma shagube ma'ana suna tabbatar da cewa ba su da imani ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabinsa ba ba su yadda da Allah a matsayin mahalicci ba, ba su yadda da annabi a matsayin annabin Allah ba, ba su yadda da Ƙur'ani a matsayin littafin Allah ba, ba su yadda da musulunci a matsayin addini ingantacce karɓaɓɓe ba. Wannan yasa suke ɗaukan abin da isgili. Shi kuma isgili kalma ce da ake fassara ta da ma'anoni guda hudu a Hausa. Ba'a, idan mutum yana maka ba'a, ana cewa yana maka isgili. ko a ce yana ma shagube shi ma ana kiransa izgili ko kuma kalman izgilin ko zolaya an fi fassara shi da zolaya ko renin wayo ko bakar magana a fakaice ko cin fuska a dai ki nuna gamsuwa da yarda da abin da kake yi amma a ɗauki abin abin wasa shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul istahzi'u inna Allaha mukhrijun ma kuntum tahzaruna kace ku yi izgilinku ku ci gaba da yin izgilin da kuka saba ku ci gaba da yin wato ba'a da kuke wa musulunci da zolaya da kuke wa masu gaskiya inna allaha mukhrijum ma kuntum tahzarun wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah kuka ɗauka abun wasa to Allah ce la ta'taziru kada ku kawo hanzari kad kafartum ba'da imanikum ku riga kun bar musulunci bayan kuna ciki shi yasa istihza'i da yin ba'a da shagube da renin wayo da zolaya a cikin addini ba abun wasa bane shi Usman dan Fodiyo a cikin littafin Sanurul Albab da kuma Risalatul Ikhwan ko Nasihatul Ikhwan ala hukumu khurujin niswan yake cewa yiwa mai addini ba'a saboda ya rike wani abu na addini ko kaga mutum da rawani ko kaga mutum da gemu ko kaga mutum yana sallah ko kaga mutum da Qur'ani ko yana karatun addini ko ya dabbaka wata sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba za ka yi ba kai shiru amma yi masa ba'a da yi masa izgili yana iya rusa addinin mutum shi yasa Allah ta'ala ce inna kafainakal mustahzi'in waɗanda suke ma ba'a suke maka zolaya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ce dan abi kafshata yau kuma me aka ce ma daga sama yau ko jibrilin bai zo bane yau ko yana kan hanya suka mai da abin zolaya da ba'a shi sa Allah Allah ta'ala yake lallashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa laqadistu huzi'a bi rusulin min qablika haƙiƙa an yi ba'a an yi zolaya an yi ɓatanci da manzannin da suka gabace ka fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una abin da suka kasance suna yin ba'a da shi sai ya sauka a kansu shine azaba sai su ce in ka isa ka sako mana da kaza ko in Allah ne ya aiko ka da gaske to ka yi mana kaza ko mu ga kaza to waɗannan kalmomin da suke wa manzanni ba'a sai Allah ya sauka musu da shi ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم Allah ya ce an yi ba'a an yi shagube an yi zolaya da manzannin da suka gabace ka sai muka ɗan yi talala ga waɗanda suka kafurta sannan muka danƙe su akhaza azizin muqtadir irin da kan Allah wacce ba a kubuce mata sai Allah ya ce wa za samitum ayatin la idan kuka ji ayoyin Allah yust yukfaru biha wa yustahza'u biha kuka ga ana kafircewa ayoyin Allah ana zolaya ana ba'a da su fala taq'udu aiki da abin da shari'a ta kawo sai su ce su annas qila lahum aminu kama amana nas kun ga Allah ya kira sahabbai annasu mutane saboda in ka cika siffa ta kamala sai a dinga kiranka kai kadai mutane wani manzo da aka aiko musu face sai sun masa ba'a sun masa izgili wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'una wani gune yace faqad kazzabu fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'una zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa wa idza nadaytum ila salati ittakhazuha huzuwan wa la'iba wannan ya nuna ba a wasa da Allah ba a wasa da annabi ba a wasa da musulunci ba a wasa da ƙur'ani ba a wasa da hadisi ba a wasa da darajar sahabbai ba a wasa da martaban manyan malamai na musulunci wannan eriyar ba wurin wasa ba ne eh area ce mahzura a kula da kyau in an ce Allah to an gama wasa in an ce annabi to ba magana wasa ake ba in an ce ƙur'ani to magana wasa ta ƙare in an ce sunnar annabi magana wasa ta ƙare idan an ce wato sahabban annabi to magana wasa ta wuce in an ce manyan malamai su imamu mali imamu shafi abu hanifa su dan fodiyo to magana wasa ta ƙare wannan eriyar ka nutsu ka tara hankali ba a wasa da waɗannan in kai wasa da su to kai ma za ka ga sakamakon wasa saboda haka shine Allah ta'ala ya kara wannan yace inna Allah yastahzi'u inna Allah yastahzi'u Allah yastahzi'u ma'ana yakan mayar da sakamakon wannan izgili isar Allah da buwayarsa ta isa duk wanda ya kulla masa abu yana da ikon ya mayan masa yace innahum yakiduna kaida wa akidu kaida suna kulle kulle suna makarkashiya suna zagon ƙasa Allah ya ce ni ma ina irin nawa kun san haci mutanen wannan ma suke cewa badiyar ra'ayi suke siffanta mutanen annabi nuhu wai badiyar mutanen mutanen nan ne sakarkaru waɗanda ba sa tunani ma ma na rakata baka ilal ladzina hum araziluna muna ganin babiyanka kaskantattun mu ne badiyar ra'ayi yana nasa tanadi yana nasa shiri amma fa shirin Allah ya fi na kowa tanadin Allah ya fi na kowa saboda haka waɗanda suka yi wa addini ba'a suka yi masa izgili to Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mayan musu da sakamako na wannan izgilin zai musu izgili irin nasa wasu malamai suka fassara shi da cewa rana alkiyama ne in an tashi kowa zai tashi da hasken fitila haske a goshinsa na imani na imani ne da sallah da san Allah da manzansa da tauhidi sai kowa fuskarsa ta kama haske yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana Allah ya ce ranar da Allah ba zai kunyata annabinsa da waɗanda suka yi imani da shi ba haskensu yana tafiya gaba gare su suna cewa ya Allah ka cika mana haskenmu kuma kai mana gafara su ko munafukai sai an tashi su ma za a ɗan sa musu hasken su ga kamar na imani ne sai an fara tafiya sai hasken ya ɗauke yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu nzuruna naqata bis min nurikum qilarju'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garrarkum al'amani hatta jaa amrullah wa garrakum bi ya kama na zalunci wawa shine wanda ya saki gaskiya ya kama ƙarya wawa shine wanda ya bar ilimi ya kama jahilci wawa shine wanda ya bar ya bar shiriya ya kama bata wawa wanda ya bar haske ya kama duhu shine wawa ba wanda ya kama musulunci ne wawa ba al munafiqati kun ga akai su wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiquna Allah ya ce da munafikai maza da munafikai mata shashin su daga shashi suna umarni da mummunan abu suna hana kyakkyawa kuma suna dunkule hannunsu ba sa alheri ba sa kyauta ba sa sadaka ba sa zakka sun mance sun watsar da Allah sun wato sun manta da Allah sai Allah ya watsi da su dama kalmar nisyanu mun ce ma'anarsa az-zuhulu wa tark az-zuhulu wal i'rab az-zuhulu wal gaflatu ko wal i'rad wa tark al i'rad wa tark shi ya kamata a fassara anan al i'rad wa tark ka kauda kai kai watsi da abu ba az-zuhulu wal gaflatu ya fita daga tunaninka ba sun san akwai Allah amma sai suka yi watsi da bin sa sun san akwai Allah suka yi watsi da addinin sa sun san akwai manzon Allah suka ki bin sa sun sa akwai musulunci suka ƙi binsa sun sa akwai ƙur'ani suka ƙi binsa sun sa akwai Allah suka ƙi bauta masa to wannan shi aka fassara da ma'anan sun yi watsi da Allah sai Allah ya watsi da su ba ya watsi da su suna nan a cikin danƙinsa zai kama su ranar alƙiyama ya musu azaba to yace innal munafiqina humul fasiquna to sannan kuma Allah ta'ala sai yace a can din yas'anu yasna cewa يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم كدان جرامو mu zo mu kunna hasken ku mana sai tsilar ji'u wara'akum sai a ce ku koma baya bayan fa ana nufin duniya idan ka me ya ja musu wannan izgili da addini da mayar da komai sakarci da wawanci shi yasa Allah ya ce innahum humus sufaha walakin la ya'lamun ay la ya'lamuna annahum humus sufaha ba san cewa abinda suke kai shine sakarci ba ba addinin musulunci bane sakarci haske a zuciyarsu babu haske a gaban su ilarji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin nan da nan ginin mala'iku an gama an yi katanga tsakanin su kawai bisurin lahu babu sai a yi musu wato katanga doguwa kuma ga kofa a jikinta batinuhu fihi rahmatun wa zahiruhu min qibalihil azab tanan inda mu'minai suke sai a saki rahama inda suke su kuma sai a saki azaba to tunda an raba tsakani me rage sai kira kuma yanzu yunadunahum alam nakum ma'akum ba tare muke ba kaga anan sun ce إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فسيستي مؤمنين ألم نكن معكم سيستي قالوا بلى haka ne muna tare amma a zahiri walakin na kun fatantun an fusakun ku kun fitini kanku saboda ba ku yadda da Allah a matsayin mahalicci ba ba ku yadda da annabi a matsayin annabin Allah manzan Allah ba daɗayin Allah ba ba ku yadda da ƙur'ani maganar Allah ne ba, ba ku yadda da musulunci addinin Allah ba ne, wannan shi ya kawo ku wannan matsayin. Fatantu an fusuku, wata rabbastum, kuka dinga karda kuna jira kuna saurare wata musifa ta faɗa mana, wartabtum kuka yi shakka. Suna shakka musulunci, suna shakka annabi, suna shakka ƙur'ani, suna shakka Allah ma. Hatta ja'a wagarrakum alhayat wagarrakum alamani burka suka kwan suka yaudare ku buri burin zuciya kun cika zuciyarku da burace burace hatta ja amrullah sai mutuwa ta zo dama mutuwa ba ta jira sai ka shirya shi Allah lokacin da ya halicce ka ya sa ka a cikin mahaifiyarka ana busa ma rai sai sa a rubuta maka littafi uku wa umira bi katabi rizqihi wa ajalihi sannan na uku shaqiyun aw sa'idun an gama budget wannan shi ake kira budget bi katabi rizqihi duk abin da zaka ci ka sha kai sutura kai magani an rubuta shi wa ajalihi shekara nawa da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa kuma a ina an gama wannan wani malami yana ba da kissa a wani littafinsa almaut ya ce wani mutum ne a fadar annabi suleiman yana cikin 'yan majalisarsa yana zaune sai ga mala'ikan mutuwa ya shigo fada annabi suleiman mutumin da yana ganinsa sai gabansa ya faɗi kuma ya ga mala'ikan ya tsira masa ido duk da bai zo a siffan mala'ika ba ya zo a siffa ta mutum amma ya ga ya tsira ma ido ya ƙiya ɗauke sai mutumin ya razana ya firgita ya tsorata yana fita sai ce annabi suleiman mutumin nan fa ya firgita ni waye ice mala'ikan mutuwa ne ice to ya ƙura min ido anya ba ɗaukar raina zai ba gashi ban shirya ba ce to ko baka shirya ba ya za ka yi yace ni dai ka taimake ni kai min abu daya yace me kake so a yi ma yace ka sa iska ta dauke ni ta kai ni inda ko ina nisa a duniya sai ce to wani tsibiri ne a India can karshen India sai ce a kai shi can iska ta dauke shi kafin kifta ido da bismillah ta kai shi can bayan kaɗan sai mala'ikan ya dawo wajen annabi Suleiman sai ce da ka shigo fada ta ɗazu ka tsirawa wani ɗan majalisa ta ido ya firgita shi ne nan da nan ya nemi in kai shi tsibirin da ya fi ko'ina nisa shi ne na kai shi saboda ya tsorata da kai sai ce ni ma da na tsira masa idan mamaki nake yi domin an ce in je tsibirin indiyan ɗauko shi kuma na gan shi a nan a zaune aina ma ta kunu udrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqina so da haka shi ce shi sa ne mamaki an ce in je in dauko ransa a guri kaza kuma gashi anan ina zuwa gurin kuma na tarar da shi a can gashi anan kuma ina isa can ya riga ni matsa na tarar da shi kawai na dauki ransa na baggawa a can to saboda haka su abinda ba sa so kenan sai mutuwa ta zo musu hatta ja amrullah wa garrakum billahi al-garur sai Allah ya fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru yau ba za a karbi fansa daga gare ku ba duk wanda ya kafirta ma yau ba za a karbi fansansa ba saboda haka Allah yana da iko idan ka fito masa ta ko ina zai iya tarakka kuma yafi karfinka yasa wal inna allaha mukhzil kafirin Allah mai kaskanta kafirai ne wa ma antum bi mu'jizina fil ard babu ta inda za ku iya tserewa Allah ko ina Allah zai iya kama mutum zai iya rike shi to da ya gama wannan budget budget na uku shaqiyun aw sa'idun a rubuta mutum shaqawa ko sa'ada ita shaqawa iri biyu ce ita ma sa'ada iri biyu ce akwai ta duniya da ta lahira shaqawatud duniya da shaqawatul akhirah akwai sa'adatul duniya da sa'adatul akhira akwai shaqawatul duniya sa'adatul akhira akwai shaqawatul akhira sa'adatul duniya to saboda haka wannan an riga an gama wannan budget sai dai kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirati saboda haka munafikai da suka yi wannan mugun laifi suka raba kafa suka hau kan katanga su ba su ce Allah ba sun tsaya akan haka innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu ba su tsaya anan ba ko ba su tafi can kafirci sun tafi gaba ɗaya ba sai suka raba kafa la ilaha ula'i wa la ilaha ula muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to wannan abin Allah baya son sa a cikin addini da haka Allah ta'ala ya ce qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una sai su gaya ma shaidanunsu wanda kun ji fassarar da Abdullahi dan Abbas da kuma Malam Hassan Albasari da Malam Suddi suka fassara shugabanninsu din nan ai ru'usuhum fil kufri manya-manyan shugabanninsu na kafirci in sun koma tare da su sai su ce inna ma'akum muna tare da ku kakku gan mu a can ba kawai dabara ce ta iya zama da muka je muka ce muminai mun yi imani ba wa imanin muka yi ba a'a ku muna tare da ku to shine Allah ta'ala aka yi fassara ta bi cewa ina nufin ila shayatinihim yana nufin ‘yan uwansu waɗanda suke laifi na shirka tare da su, in ji Abul Aliya da Mujahid, ko ila shayatinihim yana nufin kahana tuhum, wato bokayensu da kuma waɗanda suke wato masu basu sa'a, in ji Malam Dahak da Malam Kalbi. Inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un mu muna tare da ku kawai izgili muke yi inna ma'akum ay annahum aradu inna ma'akum ala dinikum muna tare da ku a addinin ku irin naku addinin muke ba irin wancan ba inna ma'akum ala nusrati wal mu'adadati muna tare da ku ta hanyar nasara da ƙarfafa muku gwiwa saboda haka wannan izgili da kuka ga mun ce muminai amanna izgili ne kawai da ba'a da zolaya ba wa imani muka yi na gaskiya ba Allah ya raba mu da munafunci Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayan musu da sakamako irin na izgilin da suka wa muminai Allah yana mayan musu da wannan sakamakon to wani irin sakamako ne Allah zai mayan musu mun yi fassara guda ɗaya daga cikin fassarori da aka ma Allahu yastahzi'u bihim guda tara daga magabata shine a lahira za a kunna musu haske sannan sai a buce hasken sai su wayi gari cikin duhu duhun zuciya da duhun a fili da kuma duhu na rashin shiga aljanna kun ga sun hada duhu da yawa saboda annahu yuftahu lahum babun min aljanna wasu malaman suka ce wata ƙofa za a buɗe musu a gidan aljanna wahum finnar suna cikin wuta fayusri'una ilaihi fayughlaq suna cikin wuta sai a buɗe ƙofa su hango aljanna sai su ruga da gudu sai sun je baki sai a rufe kun ga an musu me su ma an zolaye su ko yadda suka zolaye mu a duniya su ma an musu zolaya a lahira to aka ce wannan shine ma'ana ta farko su mai lahum babun akhar sai a sake bude wata kofar sai su hango aljanna la ga aljanna ga aljanna fa yusri'una sai su ruga da gudu fa tugulak kafin su isa sai a kulle ha fa yadhaku minhumul mu'minuna fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakuna yadda ake wa mu'minai ba'a innal ladzina ajramu كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Allah ya ce yadda suka yi muku dariya suka yi muku zolaya suka yi muku ba'a suka yi muku izgili suka yi muku shagube suka yi muku jirwaye mai kama da wanka to za ku rama ranar alkiyama ku kuna cikin ni'ima suna cikin azaba ya ce to ku rama to shine wannan wannan ruwayar daga Abdullahi dan Abbas turjumanin Qur'an aka rawaito na biyu annahu idza kana yawmul qiyama idan alkiyama ta tashi jamadatin naru sai wuta ta daskare sai su ga kamar ba komai sai a daskarar da wuta to me zai faru lahum kama tajmudul ihala kamar yadda kitse ko kakide yake daskarewa kun san kitse in aka dahuwa da shi aka aje shi me yake yi sai ya daskare kakide ma me yake yi sai ya daskare to sai a daskarar da wuta fayamshuna sai su zo kamar za su taka su wuce sai sun je tsakiya fayan khasifu bihim sai ya nutsar da su a ciki kamar yadda aka wa fir'auna ne ko kai fir'auna da kaga ruwa ya daskare kai ka daskarar da shi in ba kirinkin fir'auna ba me zai sa ka shiga kaga wanda ya nuna wato shi kansa fir'auna ba kidahumi ne kai ka biyo mutum zaka kashe shi mutanensa suka ce inna la mudrakun an kama mu annabi Musa ya ce kalla ba a kama mu ba so da an san kai ne ba rigima in ta samu wani dan duniya sai ce ba zai saki ba a tafi kotu sai an masa kul'i akwai wanda ya gano hakan ya ce shi kuma ya ƙi saki ya gano ashe gada zare aka yi ma aka rubuta shi aka yi aka yi ta yi masa wulakanci ya ƙi sakin ta ya ce a tafi kotu aka je ya ce ta ba shi kul'i miliyan ɗaya ya ta biya shi miliyan ɗaya tunda sun sa fir'auna ya zo ya shiga farko suna fita shi kuma ya je tsakiya sai Allah ya ce ruwa koma yadda kake shikenan sai ga fir'auna yana shan ruwa yana neman ya kalma shahada ma ta gagara alamma adraka hulgaraku qala amantu kaji a fir'auna yace amantu ba Allah wasa ne malam eh da ce billahi to bata karasu ba amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ana mina ya bi doguwa hanya a gagajeriya hanya kawai ka ce amantu billahi ka wuce shikenan sai tsaya na ta wai nayi imani wai yana so ya tamyizi ne dan ya samu mafita wai irin Allah da banu isra'ila fa suka imani da shi irin wannan ya san shi ya kama shi a nan Allah ya ce al'ana sai yanzu shekaru shekara da shekaru ana ma wa'azi sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce za a tseratar da kai a aje gawarka dan ta zama aya ga duk wanda zai zo a bayanka har yanzu gawar fir'auna tana nan ko ita ce ko kuma wata ce amma akwai wata da ake nunawa dai ana cewa ita ce to kaga wannan gashi nan ta zama kamar busheshen kifi ka duba mai mulki malam da fadawa amma jibiyar da ya koma kamar busheshen kifi ƙwarangwal ne kawai da ɗan tsoka da aka sa mata gishiri aka nannaɗe ta saboda haka wannan ya isa aya ya isa abin tsoro mu tsoraci Allah to wannan fassarar ta cewa za a daskaran musu da wuta ta zamo kamar wato daskararren kakide sai sun hau kai ke kawo abin buɗe baki a tsohon ofishin da'awa tun da aka fara azumi Allah ya saka mata da alheri akwai kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya kuma ya jikan mahaifansa akwai marasa lafiya a asibiti muna roƙon Allah ya biya musu buƙatunsu na alheri duk wanda suka ba da gudunmawan nan daban-daban daban ta kacce misu nura malam muqatilu shi ya wannan fassara na hudu annal murada yujazihim alastihza'ihim Allah zai musu sakayya na irin izgilin da suka yi faqubila lafazu bimislihi lafazan shi sa aka zo da fi'ili irin wanda suka yi domin a nuna Allah yana da iko ya yi abin da kai masa kamar yadda Allah ya ce wa jaza'u sayya'atin sayya'atun misluha me yasa aka kira ta biyu sayya'a saboda muqabala an aka yi maka karama ba kai zalunci ba albadi'u azlam wanda ya naushe ka sai ka naushe shi to nasa naushin zalunci ne naka adalci ne saboda karama daidai wa ita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma atada alaikum kun ga an kira naka kai ma ta'adi amma kai ba ta'adi kai ba gyara kai don ramawa kai wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinuna kun ga Allah ta'ala ya faɗi wannan domin ita in an zalunce ka ɗayan uku ne zai faru dole babu na uku ko karama daidai da yadda aka ma ka yi adalci ko karama fiye da yadda aka yi ma ka yi ta'addanci ko ka yafe ka samu daraja babu na uku babu na hudu kai ko karama ko ka yafe ko me kuka hau su ce ko kuma kai a karɓi diya a yi ma diya a baka saboda haka shine fassarar da aka yi ta wato hudu kenan shine suka kawo wannan na biyar suka ce annal istihza'a min Allah ta'ala at-takhti'ati lahum wat-tajhili Allah ya nuna sun yi kuskure kuma ya nuna ya dangana su zuwa ga jahilci Allahu yukhatti'u fi'lahum Allah yana nuna aikinsu kuskure ne wa yujahhiluhum fil iqamati ala kufrihim kuma yana nuna jahilcinsu na hanyar kasancewarsa a cikin kafirci na shida anna istihza'ahu istidrajahu iyahu shigo shigo ba zurfi ji bahaushe talala an san talala aiko yawwa me ma'anar talala sako-sako Allah akbar shi talala igiya ce ake samu doguwa amma wacce ba za ta wuce inda ake so ka tsaya ba sai a ɗaure a jikin sirdi a ɗaure a jikin turke amma igiyar tana da tsawo sai a ɗaura wa jaki ko doki ko saniya ko raƙumi a ƙafa ana so ya ɗan ci ciyawar da take eriyan nan da bai wuce mita kaza ba to zai ji kama a sake ki sai ya ruga da gudu sai kuma ji a sha ɗaure ki saɓanin igiya gajeriya wacce dama a jikin turken kake ba za ka motsa ba ita kuma igiya ta lala doguwa ce saboda haka za ka ji kama an sake ka saboda kana ta walwalawa kana ta walwalawa sai ka yi za ka gudu wa umli lahum inna kaidi matin to saboda haka sai ka ji an danke ka dama ba sakin ka aka yi ba shine ake cewa an masa talala igiyar talala an masa kama an sake shi amma kuma yana kan ido ana kallonsa to haka ce wannan shine ma'anan wannan ko kuma na bakwai annahu iqa'u istihza'ihim bihim Allah ya mayan musu da sa isgilinsu a kansu wa raddi khida'ihim wa makrihim alaihim Allah ya mayan musu da makircinsu da da kullakullansu a kansu to sannan inda muke daidai Allah ya sa mana albarka ya karba ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya mana rayuwa rayuwar mu albarka ya wa ƙasar mu albarka ya taimaki shugabannin ya dora su akan tafarki madaidaici ya mana jagoranci zuwa ga gina ƙasa mai albarka mai mutunci mai daraja wacce zamu zo mai daraja idan duniya Allah ba mu iko mu bauta takwas annal istihza'a bihim an yuqala li ahadin fin nari wa huwa fi gayatu zulli zuq innaka antal azizul karim aka ce abinda ake nufi sai mutum ya shiga wuta sai a ce zuq dandana dandana innaka antal azizul karim wa kai a duniya mabuwayi ne kuma mai karamci ko to yau ga ka a wuta sai kuma ka sayar da zaka yi ko annal istihza'a bihim an yuqala li ahadin fin nar ko na tara annahu lamma azharu min ahkami islamihim fid dunya khilafa ma abtana lahum fil akhirati agari su ranar alkiyama shine ma'anan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum mad in an ce maddu to a danna mutum cikin bata in an ce a madda kuma a bashi shari'a wa amdadanahum bi amwalin wa banin amma ya mudduhum fi ɗuguyanihim ya mudduhum dama suna cikin ɓatan to sai wallazi na hata dau zadahum huda wa atahum taqawahum wanda ya kama hanyar Allah yake neman shiriya yana ihdinas siratal mustaqim to sai Allah ya shiryar da shi ta farki madiddici Allah ya shiryar da mu sai ya ƙara maka shiriya wanda kuma ya zaɓi ɓata ya zaɓi ɓata to sai kuma a daɗa shi cikin ɓatan sai ya zama yayi zurfi a ciki shine yumakkina lahum sai ya tabbatar da su a ciki gama yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara ko yumli lahum Allah ta'ala ya musu talala a ciki kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara ko yaziduhum ya ƙara su a cikin bata din kamar yadda Malam Mujahid ya fassara ko yumhiluhum ya musu jinkiri wato wa umli lahum inna kayjimatin amhilhum ruwaida ko inji Malam Zajjaj at-tughyan yana nufin aziyada alal kadari duk abin da ya wuce iri ya wuce iyaka ana kiransa duguyan bisa yake inna lamma dagal ma'u dagal ma'u me ma'anan dagal ma'u jawazal had abin da ya wuce iyaka to sai a ce daga fa amma man daga wa atharal hayatad dunya wanda ya daga ba ma'ana ya kangama kansa ya kumbura kansa kasa akwai kumburi akwai ƙiba mutum ya kumbura kansa fiye da yadda Allah ya shi to ya wuce gona da iri ko ya ɗage a inda bai kamata ba duka dawo ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai in Allah yana son ya ɗaga ka sai ya ɗaga ka amma kai ka ɗaga kanka sai ya ce koma sai da da kai saboda haka wanda ya wuce gona da iri a cikin tauhidinsa ko a cikin imaninsa ko a cikin imaninsa da Allah ko manzansa ko ranar lahira ko mala'iku ko kaddara to wannan duk ana kiransa tsagawa jawazal hadda sun ƙetare iyaka da aka yace ya mudduhum fi dughyanihim zai daɗe su ko zai tabbatar da su ko zai jinkirta su ko zai ƙara musu ko zai musu wato abin nan zai musu talala fi dughyanihim a cikin wato wato batan su da wuce gona da irin su ya amahuna suna ɗimuwa don asalin amaha yana nufin ɗimauta ya amahuna bi ma'ana ya tahayyaruna tahayyur shine ka ruɗe ka rasa kun san ruɗaɗɗe me ruɗaɗɗe eh ruɗaɗɗe shine wanda bai san ina baya cikin hayyacinsa bai san gabas zai zai yamma to wannan akwai ruɗaɗɗe na fili kamar mutum ya ɓata ya samu ɗimuwa ya samu kansa ya ya juya to wannan na waje kenan shi kuma wannan a cikin addini ya samu haka ya rasa gane meye daidai ya rasa gane meye shiriya ya rasa gane meye gaskiya ya rasa gane meye musulunci ya rasa gane meye imani da haka sai zama yadda mutum yake rudewa a fili shi ma haka ya rude a cikin addini to rudewa a cikin addini ita ce hatsari ƙara ka rude a duniya wani ya kama hannunka ya kai ka gida amma ka rude ka kasa tantance tsakanin ƙarya da gaskiya musulunci da kafirci imani da munafunci shiriya da bata adalci da zalunci ilimi da jahilci ka kasa tantance waɗannan to mutum ya shiga cikin ɗimuwa to shi yasa ya ce fi ɗuguyanihim ya amahuna ana cewa rajulun amiha wa amihun ai mutahayyirun ya zama ruɗaɗɗe ula'ika allazi nashtarau dalalata bil huda waɗannan su ne waɗanda suka musanya ishtarau a nan musanyi asali kalmar ciniki ce in an ce ishtara inna la ishtara min almu'minin anfusahum amma ana fassara ta da musanye kun san musanya ma ai ciniki ne ko ka bada wani abu a baka wani abu ba sai kuɗi ba yanzu misali na ce maka na ɗauko handset ɗina ka ɗauko taka na ce ba ni wannan baka wannan mun yi me mun yi musanye to yadda Allah ya siffanta su su suna da shari'a gashi an ba su shari'a annabi ya ba su shari'a sun zo da ita sai kuma suka ga wani da bata sai suka ce kai ba mu batan nan mu baka shiryan nan kaga na farko ba su san kima shiryar ba ba san amfanin shiryar ba sannan sun tafka asara ta yadda suka bada abu mai kyau aka ba su dan jabu suka bada original aka ba su jabu suka bayar da na kirki aka ba su wanda ba na kirki ba to da wannan ne suka bata shi yasa Allah ta'ala ya ce ishtarau dalalata sun musanya bata bilhuda da shirya famara bi tijaratuhum don haka kasuwancinsu ba ta yi riba ba wa ma kanu muhtadina don ba su kasance shiryayyu ba kuma tunda aka buɗe ƙur'anin na magana shirya ake ta yi ihdinas siratal mustaqim hudan lil muttaqin kuma Allah ya ce famara bi tijaratuhum wa ma kanu muhtadina mun ce akwai hidayatu irshadin wa ilmin akwai hidayatu tawfiqin wa amalin hidayatu irshadin wa dilalatin wa bayanin wa amalin shine aikin annabawa da malamai su karantar su wa'azantar su faɗakar su nusantar su kama hannun mutane su ɗora su akan hanya amma hidayatu taufiƙin wa amalin gamdakatar da kuma amincewa ka yi aiki wannan sai Allah kuma ya ga dama za a bayyana maka in alaika illal balak kai dai ka yi bayani Allah ya ce wa alainal hisab ni kuma hisabi nawa ne wa ma'alar rasulu illal balagul mubin aikin annabi ya bayyana muku shirya shi kuma Allah ya muku gamdakatar ku gane to Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gane Allah ya sa mu bu daidai Allah ya raba mu da bata duniya da lahira kamar da kashina muna da babban manyan baki da muka yi akwai tsohon giran dikadi na jihar Gombe kuma babban alkali kuma liman kuma mufassir kuma shehi kuma khatib kuma murshid shi ne ya kawo mana ziyara kamar da ya saba muna masa addu'a Allah saka da alheri ya ƙara masa tsawon rai da kuma ci gaba da faɗakarwa da ƙarfafa gwiwa shekarun nan da na goma sha tara ina zuwa jihar gombe muna tare da shi tsawon shekara goma sha tara ne ni har mamaki yake bani ga shekaru suna karuwa shi kuma yana ƙara lafiya wallahi fa ba Allah Allah ƙara lafiya sannan muna da baki da muka yi daga Kano sannan suna tare da babban limami na na masallacin kofar fada wato limamin jihar Gombe gaba ɗaya kenan suna tare da babban liman shi ma muna masa barka da zuwa to sannan muna da baki daga Kano akwai a Malam Sa'idu Abba Sufi shine Director General na hukumar Hizba ta jihar Kano gashi a nan ɓarin duk wannan ayyuka da kuka ga muna yi na yau da gobe na Hisba da aurar da mata da muka yi dubu biyar duk suna ɗakin mijin suna ta haihuwa ana ta sa sunayenmu da nasarorin da ake samu na kau da baɗala a jihar Kano da tare kayan maye wanda suka hada da giya barasa da makamanta yanzu haka muna da kwalba miliyan uku da dubu ɗari shida a ƙasa tana jiran musa ranar da za a fasa ta bayan mun taɓa fasa giya kwalba dubu arba'in da biyar aka sake fasa kwalba dubu arba'in aka sake fasa kwalba dubu ɗari biyu da hamsin to yanzu saboda yawan motocin da aka kama akwai giya aƙalla ta kai ta miliyan ɗari biyar wacce take jiran a sa rana a fashe ta mun ga wannan ba ƙaramin taimakawa kwakwalen mutane ba ne don da wannan giya ta miliyan 500 an ɗure ta a cikin baki ta shiga ta yi aiki a ciki to wanda zai kashe kansa da wanda zai kashe matarsa da wanda zai zagi Allah da wanda ba zai tsalla ba Allah ne san adadinsu sakamakon wannan giya ma wani hukuma ta yi nasarar kama to tare muke wannan aiki kusa da shi akwai akawunta ɗinmu wato mai ma'ajin kuɗi na hukumar hisba duk kuɗin da muke tarawa da wanda gwamnati ke aiko mana to suna hannunsa in za a karba sai ya yi ɗan rubuce-rubuce kuma sai duba ya ga shi ne dr aminu sunanmu ɗaya da shi to saboda haka muna musu barka da zuwa su ma sun zo wannan tafsiri to kamar da muka saba a wannan dattijo in ya kawo mana ziyara mukan ɗan bashi yan mintuna domin ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa ya ƙara ilmantar da mu ya ƙara karantar da mu ya kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa da haka muna roƙon shek mai da ka saba Allah ya saka da alheri akwai ciyaman na darakta yau darakta na first aid na jama'atu nasarar islam shi ma yana tare da wannan tawaga na? state chairman ne state chairman na agaji na jama'atu nasarar islam to shi ma yana tare da mu da kuma a'a ga na'ibin limamin ma gaba ɗaya ka ce sallah ta zo malam ya zo liman gatan gawa ba mai shiga gaban ka sai gawa kowa ce ake shiga bayan liman ban da gawa za ka in ba gawa bane kai dole ka tsaya ka ji abin da liman zai ce Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa albarka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك yan mintunan da suka rage mana shak zai mana dan bayani akai na yan mintuna
haka ne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sada mu a yau laraba sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyar annabi isa alaihi salam mun kawo wannan ziyara ya ayyuha shekul mufassir babban bakonmu alhaji abba sufi da 'yan tawagansa 'yan tawagar jama'atun nasir islam sauran jama'a 'yan agaji 'yan jaridu assalamu alaikum wa rahmatullah manufar wannan ziyara tamu da muka zo daga ofishin jama'atun nasir islam tare da ni akwai members na jama'atu nasir islam din akwai imam na masallacin juma'a na kofar fada akwai na'ibinsa akwai chairman na aid group na jama'atu nasir islam da sauran members nasa mun kawo wannan ziyara ne ga wannan darasi na sheikh aminu ibrahim daurawa don mu jaddada alaƙarmu ga wannan darasi tsakanin jama'atu nasir islam reshen jiya da kuma wannan kwamiti na da'awa da ke wannan masallaci to an ce in faɗi wani abu amma a irin wannan fage in aka ce in faɗi wani abu sai in tuna da irin abin da sheikh abdullahi na gwandu yake faɗa a cikin littafinsa alfara'idul jalila da yake cewa duk abin da zan faɗa ko abin da na faɗa a wannan littafi na san ba komi ba ne ya sace ne amma na san duk abin da ya faɗi akwai mai ɗauka duk abin da ya faɗi akwai mai tsintarsa yake cewa wa kada alimtu annahu min saƙidi fa kam li kulli saƙidin min laƙidi in ji abdullahi na gwandu radiyallahu ta'ala anhu to a sani na sheik aminu ibrahim daurawa kamar yadda ya faɗa shekaru goma sha tara yana ba da darasi a wannan wuri bara a irin wannan wuri na faɗi wata kalma na ce yana kawo ilimi mai zurfi har yana misali da balaga har yana misali da tasbihi ya faɗi kashe-kashen tasbihi da faɗi haka in kuntuna na ce ina shakka in kwakwalwar matasanmu nan yana suna kama abin da yake fada to bana kuma sai aka yi ƙara ƙaimi na bi darasin ranar da ya yi magana akan alif lamim na ce to anya yanzu matasanmu nan idan na shirya kwasiniya na ce a bani amsan abin da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya faɗa fassarori ashirin da shida akan alif lam mim akwai wanda zai bani fassarori biyar a rubuce to ban hana malam Aminu Ibrahim Daurawa zazzago irin wannan ilmi ba amma shawarar da zan baku kar abin ya tsaya a darasi na tafsiri yadda zarar ya tashi karatun ya tashi ku roƙe shi ku sa littafi karatun ya fi ƙarfin a ɗauke shi a wannan fage gaskiyar magana wani mawaƙi yana cewa iza habba da riyahu ka fantanimha fa inna li kulli khafiqatin sukunu ko da yake a ka'idar nahwu sukuna ne ismu inna ne sai aka ce sukunu ko larura shiriya ne fa inna li kulli kafiqatin sukuna a ka'ida amma sai ce sukunu saboda nunu ne a waka to saboda haka ku sa littafi da hausa ma mukan faɗa mu ce kowa ya sami rana zai yi shanya ko to kun sami rana ku yi shanya kar ku bari ranar ta, ta wuce ku sa littafi ku roƙi malam ko da awa ɗaya watakila in kun sa awa ɗayan ni ma zan yi joinin naku ilmi da yake kawo mana ɗin yana da yawa ba zancen wasa ba wannan fage na tafsiri wannan masallaci na tafsiri ina daga yana daga cikin tafsirai da nake alfahari da su ana kawo ilimi kuma bisa lumana bisa fahimta mai kyau babu kawo saɓani da nake cewa yana kawo ilimi mai zurfi da ashe yana haɗawa da tauhidi mai zurfi sai in ce masa malam kallimun nasa ala qadri uqulihim amma da yake baya kawo wannan abin da ya shafi me kuke cewa controversial issues to sai in ce a ci gaba da haka Kano dai fage ne na ilmi mu kanmu din abinda muka dan samu daga Kano muka dan tsakuro muka dan fincino ko ya ke cewa muka dan dauko kadan muka dan dosano kamar yadda sheikh usmanu bin fodiyo yake faɗa a wani baiti da ake dangantawa gare shi yake cewa duk abin da ya samu na ilmi daga wajen shehinsa ne sheikh jibrila yake cewa in ƙila fiye bi fablil ilmi ma ƙila fa maujatun ana min amwaji jibrila to sai nakan aro baitin in ce in ƙila fiya bi fablil ilmi ma ƙila fa maujatun ana min amwajin alkabari alkabari sheikh nasiru kabara sheikh nasiru kabara a wajensa muka dan dosano abinda muka samu da wajensa daga wajensa da almajiransa da makarantarsa aliya ba a karya kusa da gida aliya anan na fara haya islamic studies daga nan na yi joinin biyu ke na diploma daga nan na yi joinin biyu ke na ba daga nan na fara masters employers nawa ba su bani dama ba su kashe in dawo na dawo nan na tsaya to saboda haka a wannan lokaci gajere zan yi amfani da wannan dama in yi godiya ga sheikh aminu ibrahim daurawa kamar yadda na faɗa a wani wuri kawo malamai irin waɗannan ba ƙaramin alheri ba ne ba don faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ba za mu sami wannan ba yana faɗin cewa kullun mu yassarun lima kulika lahu to horewa ce ta Allah ya kawo mana irinsa irinsa don su ba mu irin ilimin da Allah ya ba su to saboda haka kar a yi wasa da wannan lokacin a ɗauka Allah ya yawanta mana irinsu Allah kuma ya bamu lafiya da zama lafiya za mu takaita muna maimaita godiyarmu sai dai a ƙarshe akwai maganganu da ake yadawa cewa a bana tsada ya yi yawa a lokacin wane lokacin wane a duk inda muka sami kafa mukan faɗi albarkacin bakinmu cewa bara a irin wannan lokacin hankula suna tashe daga inda aka watsa gari daga inda aka ƙona gari waɗanda suke daji waɗanda suke makarantu wajen gudun hijira waɗanda suka ɗaure kaya suna jiran a yi shafi gudu suna nan har a lokacin muna jan irin ayoyin da sheik aminu dabi yake ja aina ma takunu yudrikkumul mautu wani lokacin ma garin gudu din zaka je ka hadu da mutuwar bara kenan to Allah ya amsa addu'o'in da muka yi ya yaye mana wannan masiba bana kuma sai Allah ya kawo mana tsada tsadan kaya musamman kayan abinci idan kayan abinci yayi tsada to musiba ta sauka ina tuna wani malami da almajirinsa lokacin da ake cewa nama yayi tsada yake cewa rakisuhu kusa yayi arhamana suka ce akar makalla kaifa nurakisuhu ta yaya za mu sa nama yayi arha aice tatrukunahu fa yakunu rakisa ku bar shi sai yayi arha shine yake cewa wa idza gala shay'un alayya taraktuhu fa yakunu arkasa ma yakunu idza gala wa in abu yayi tsada sai ya bashi in ya bashi sai abin yayi arha sai wani kuma ya dauki wannan ma'anar ya ce illar daƙiƙa fa inna hukutun lana fa iza gala yau man faƙad na zalal bala ya ce to ban da gari kam gari da muke dafa tuwo kam in yayi tsada to bala'i ya sauka don shi ba za a bashi ba to bana Allah ya kawo tsada maganinsa mu koma ga Allah mu roƙi Allah zai yaye mana kamar yadda ya yaye mana masifar sha'anin tsaro rashin zaman lafiya na bara Allah ya yaye to wannan ma in mun koma ga Allah Allah zai yaye domin ya ce mu roƙe shi zai amsa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum astajib jawabul amri to da wannan bayani muke fatar Allah ya mana jagora Allah ya ba malam lafiya ya ƙara bashi hazaka da zai ci gaba da bamu irin wannan ilimi wassalamu alaikum wa rahmatullah
muna godiya alkali baba Allah saka da alheri Allah ya ƙara tsawon rai da imani za mu yi sanarwa sai mu ba liman ya rufe mana da addu'a sai a tashi kamar yadda aka shina ran asabar za a raba ran asabar za a raba wa marayu kayan abinci da aka tara an san mun wa marayu dubu ɗaya da kusan ɗari bakwai rijista to jama'a mun ce kowa ya kawo gudunmawa an samu wani ya kawo masara buhu hamsin wani ya kawo miliyan ɗaya wani ya kawo dubu ɗari biyu wani ya kawo dubu ɗari biyu wani ya kawo kaza hada mai naira ɗari hada mai naira hamsin muka ce to kowa kada ya rena abin da zai bayar mu tattara marayun nan kamar yadda aka saba yi musu ɗinki duk shekara da ba su ɗan abincin da za su rage zafi kun ji abin da mala ya gaya mana abinci fa ya yi tsada kuma dole a siye shi haka a ci saboda haka mu taimaka marayun nan kamar yadda muka saba duk shekara Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ta ko ni da ya bada dubu goma sha biyu dama mun yi asusun karɓar dubu ɗaya duk wata wanda muka ce muka samu mutum dubu suka yi rijista kowa zai haƙura a cikin abin da ya mallaka ya ba da dubu ɗaya to za mu dinga tara miliyan duk wata ɗaya wanda kuma bajet ɗinmu na wannan shekarar shugaba ke gaya min miliyan ashirin da biyu ne abin da za a kashi miliyan ashirin da biyu yanzu mun sai fili na miliyan biyar an sai wani gida ma na miliyan biyar akwai gidan marayu kun san muna da hostel guda biyu akwai cinsu da shansu da suturarsu da maganinsu duk akan mu yake akwai makarantar da ake koya musu ilimi gudanar da ita akan mu yake duk wanda ya zo ya musulunta a nan to za a rike shi zuwa wani lokaci sai ya samu wato ilimi na addinin musulunci da suturarsa da maganinsa da abincinsa da kuɗin mota da zai koma garinsu in ma shari'a ta kama yanzu wanda suke zuwa su musulunta nan wani sai an yi shari'a kafin a kwato ta hannun iyayenta da haka muke da lauyoyi muke da likitoci muke da ma'aikata bangarori daban-daban saboda irin wannan ta faru su kuma su je su yi aikin su yanzu haka da muke tafsirin na akwai wanda wannan kwamiti ya tura Edo State yana can yana tafsiri da turanci kuma ana ta shiga addinin musulunci in kuma sun musulunta sai a tura mota daga nan ta je ta kwaso su maza da mata kuma a zo mazan su karatu su koma can sai su ce mana matan ko a rike su anan a saba musu miji a yi musu aure daga farawa mu zuwa yau wannan kwamiti da abin da ake tarawa ya aurar da mata akalla za su yi dubu ɗaya to kun ga wannan aiki ai dole sai da kuɗi ko to kuma su yan kwamitin kowa akwai abin da ya yanke a jihunsa duk wata zai yanka a jikin albashinsa ya saka akwai wanda na san duk wata yana ba da dubu ɗari akwai wanda na san duk wata yana ba da dubu talatin akwai wanda na san duk wata yana ba da dubu biyar akwai wanda aka ce to akalla dubu ɗaya duk wata to an fara mun yi rijistar mutane da yawa amma tafiya ta yi tafiya da yawa sun manta da wannan alkawari da suka ɗauka na ba da dubu ɗaya duk wata sai mutum ya saka a kati ya shiga waso ya sai data ya shiga waso ya manta da dubu ɗayan da zai ba maraya to a ci gaba da ƙoƙarin da ake Allah ya saka da alheri akwai wani dubu biyu ma kuɗi da alƙur'anai guda biyu daga wani ɗan uwa shi ma ya ce a wa mahaifansa addu'a Allah ya ji kansu akwai dubu saba'in daga alhaji murtala musa ya ce a saka waɗannan kuɗi dubu saba'in a cikin asusun marayu kuma a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa akwai kuɗi dubu ɗaya da ɗari shida daga wata baiwa Allah ta ce a yi wa mijinta addu'a Allah ya shiryar da shi ya daina ayyukan saɓan Allah da yake yi ku juba soyayya mala wallahi irin wannan matan su ne matan aure matar da za ta gaba kai daidai ba har ta ce a yi ma addu'a mala ai wannan matar kirki ce kuma ta ce sai ta tozarta ka ta ce ma ba ta auren amma ta ce a wa mijinta addu'a Allah ya shirye shi ya zama mutumin kirki to muna addu'a Allah ya shirye mijinki ke kuma da kyau da wannan kyakkyawan niyya na yi wa mijinki addu'a to ke ma Allah ya shirya zuriya ke sa zama mutanen kirki sai wata dubu biyar ita ma daga wani bawan Allah ya ce shi ma wannan kuɗi dubu biyar ya bayar da su ne a zuba su a cikin asusun marayu sannan akwai dubu ɗaya shi ma daga wani ɗan uwa ya ce a saka asusun marayu kun sa wani abin mamaki in ka je yanzu gidan marayu wanda ya taɓa zuwa gidan marayu a nan a ya ɗaga hannu kun ga ku kai ɗaya bisa goma ba na wanda suke cikin masallacin nan banda dubunnan da suke waje kun sa abin mamaki in ka zai yanzu rijistar masu ziyartar gidan marayu attendance ake kira mai ake kiransa wannan eh, visited, visited books in ka je ka duba shi ka san wanda suka fi zuwa gidan marayun nan kiristoci su suka fi zuwa kuma mu ne fa musulmi ne a gidan amma kiristoci su suka fi kai taliya da indomi duk asabar da lahadi sai ka gidan ya cika saboda ana gaya musu a coci ku je ku yi aikin tausayi to shine sai su ga mu kuma mu muka mallaki gidan marayu saboda haka gurinmu za su zo su ce sun zo daga coci kaza ga taliya katan kaza ga makaroni katan kaza ga indomi katan kaza su shiga su shafa kan yaran su fito to kai baka je ba ka gani akwai ranar da ma na zo na tarar da kayan abinci tili a gidan na ce wannan wani alhaji ne ko wani ɗan kasuwa ne ko wani honorable ne ka aka ce a'a kiristoci ne suka kawo in kuma ta bana musu addu'a anan na ce yau addu'a ta ta kiristoci ce na ce me na ce Allah ya saka musu da me da alheri tunda sun yi abin kirki ko la yanhaakum an allazina yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim wanda ya abin kirki kada a ki saka masa ko da ba musulmi bane saboda haka wannan kalubale ne ya kamata kowa ya sa a cikin diary dinsa cewa akalla a wata so daya in ka samu lokaci ka gangara ka je ka ga yaran nan ko alewa ce ka dan babba su ka shafa kansu ai manzo Allah ya ce in kana son al'amarin ka yayi sauki atuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajataka sai ce irhamil yatima wamsah bi ra'sihi yalin qalbuka wa tudrik hajataka kana son zuciyarka ka ta kekashe ta laushi ka ta kekashe kuma kana so bukatar ka nan da nan ta biya annabi ya ce to ga hanya mai sauki ka ji tausayin maraya ka shafa kansa wa at'imhu min ta'amika ka ciyar da shi abincinka to sai Allah ya sa zuciyarka ta yi laushi sai bukatunka su biya to saboda haka mu yi amfani da wannan dama lokaci bayan lokaci mu dinga kai ziyara gidan marayu nan muna karfafa musu gwiwa akwai masu 500 da masu 1000 ga sunan da yawa a wannan ma 200 ce wannan ma 200 dama na ce kakku bari ko makankanta abu ku kawo akwai kudi ribu daga wani dan uwa ya ce kaninsa soja ne ya yi masa waya cewa za a tura shi mai duguri ko yankin neja delta yake roƙon addu'a soja ga tsoro ga tsoro kagan soja amina wa sojojin mu addu'a ko saboda irin kokarin da suke ta yi saboda haka zamu ma addu'a da sauran duk waɗanda suke kokari wajen samar da zaman lafiya a ƙasar nan muna musu addu'a Allah ya kare lafiyar su da addinin su da mutuncin su to wani kuma yace shi mata ta gari yake so to Allah ya sa kai ma na gari ne Allah ya baka goma ce ta garin ga wani uwa kuma ya ce yau watanni goma ba ni da lafiya ga ɗari biyu a saka asusun marawi a yi min addu'a Allah ya bani lafiya to Allah ya baka lafiya to sauran masu bukatu ga sunan sun jero wani marasa lafiya ne suke son lafiya wasu suna gidajen haya ne suke so su samu gidajen kansu wasu suna da marasa lafiya a asibiti wasu suna neman aiki wasu masu jarabawa ne suke so za su zana jarabawa wasu masu juna biyu ne suke so sauka lafiya a nan duka sai mu gayyaci limamin babban masallaci na fada domin ya mana addu'a dukkan masu bukatun nan ta alheri mun tawassali da sunan Allah wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya biya wa kowa bukatun su ta alheri bismillah liman
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دعاة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تهلك الميعاد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar tsadin kayayyakin nan ya Allah da saninka da kuduranka da iradanka haka yake faruwa ya Allah ka sauke mana lamura duka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين على المرسلين والحمد لله رب العالمين